بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته izinin ke magana safiya ce ta ranar asabar yau muna ashirin da ɗaya ga watan shawwal hijirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida wacce ta yi daidai da ainihin wato sha tara ga watan hudu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na dawar qur'an da ke nan ganyen goda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid wanda a yau ne muka dawo wannan karatu cikin ikon Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu da alkhairin duniya da lahira waɗannan karatuka da muke yi bayan Ramadan na roƙon Allah duk abin da muka gabatar a Ramadan Allah ta'ala ya karɓa mana Allah ya sanya mana shi a mizanin awon kyawawan ayyuka a ranar kiyama darasin da muka dawo kuma Allah ta'ala ya bani muwafaqa ya dace da mu wajen karanta daidai da fahimtar daidai da yin aiki daidai wannan yanzu shi ne darasin mu na 62 a cikin yarjejiyar karatu wannan littafi gabanin mu ci gaba da karatu akwai rasharshe da aka ta yi tun daga cikin ramadana har zuwa wajen ramadana har zuwa ainihin wato satin nan da ya gabata akwai baiwa mana ta rasu a nan gidan na alaji matar baba wa ɗan banga Allah ta'ala ya ji kanta Allah ya gafarta mata ta ruwa ce ga wannan mai shayin na wani sunan shi shafi'u mai shayi ko na fata Allah ta'ala ya ɗanta Allah ya gafarta mata Allah ya ta'ala da makomarta abin da ta bari kuma Allah ta'ala ya rikinta mata su insha Allah ta'ala za mu dora muna babin da malam ke mana bayani akan cewa babin da yace babu man aqa'a al-ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا باب في بيان أكل شوى دون ديو ما لبي بيئيا كوشو قبلني وجن هرم سأبن ألا يا هلتا كو هلتا أبن ألا يا هرمتا يمس بيئيا أتهك ينا تني to wannan ya yi waɗannan malamai da shugabanni a matsayin iyayen giji ba Allah ba iyayen miji ina nufin ababen bauta a shi ba sai ka yi wa wanda kake bautawa ruku'i ko sujada ko wani abu da ke nuna bauta ne ƙarara ba da zarar an sami wannan matsalar ka haramta abin da Allah ya halatta ko ka haramta ko ka halatta abin da Allah ya haramta ko ka haramta abin da Allah ya halatta to wannan kai tsaye shi yasa duk malaman nan na wasu ƙungiyoyi na ɓata iri daban-daban ina nufin kowace ƙungiya ƙungiyoyin ɓata da sunan iri daban-daban karanta littafin alfarko bane fira ko littafin al-milal wal nihal na shahrastani ko karanta littafin al-fisal fil milal wal nihal na ali ibn hazm al-zahiri da sauran littafai da malamai suka wallafa wajen yin bayanin ƙungiyoyi na ɓata a musulunci to za ka tada cewa lallai la shakka duk waɗannan ƙungiyoyi din suna da matsaloli iri daban-daban kowace ƙungiya akwai irin matsalarta da mun karanta hadisin ayan alƙur'ani mai girma wacce ma da ya buɗe mana wannan babi da ita sannan mun karanta ainihin wato bayani na abdullahi dan abbasin allah ya ƙara mishi yadda ashe hatta maganar abubakar da umar idan aka duba aka ta ci da abin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kai tsaye ba za a yi riko da maganar su ba duk da manzon allah da kansa yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di in wannan zai zama shine nan doka a musulunci to ina ga wanda ba su ba don haka kowane malami kowaye shi kuma ko shugaban wace mazhaba shi in dai magana ta ta saba wata manzon Allah to aje ta ake a gefe a ɗauki da manzon Allah ya yake shi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce haƙiƙanin soyayya haƙiƙanin biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah ka shirya da mu tunda ya kawo mana akalin Abdullah ibn Abbas yace wa qala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama yace iris ya rage dutse ya ruguzo muku ya fado muku daga sama أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر إن أشيركم أنظم ألا ياتي كنا شم أبو بكر وعمر ما تمشي ana maganar manzon Allah ai ba a ganin kowa ba kuma a sauraron maganar kowa bisa duk littafin da aka rubuta din nan wajen halatta abin da Allah ya haramta wajen haramta abin da Allah ta'ala ya halatta duk waɗannan ababi jama'a shirkiyat ne waɗanda kai tsaye suna fitar da mutum daga musulunci alherin Allah ya kai ga a'immatul arba'a tun daga kai imamu abu hanifata النعمان بن ثابت الكوفي الله تعالى ya kansa yayi bayani cewa duk lokacin da kuka kuka ji nayi wata magana sai ku samu magana ta ta saba ta manzon Allah ce ku aje magana ta a gefe ku ya tsira ita ku dauki maganar manzon Allah Imam Ahmad ya yi bangalu akan irin waɗannan Imam Malik ibn Anas da ake haƙiƙan cewa cewa sai an bi malikiya to shi kansa cewa yake yi kowannen mu ana mishi raddi shi ma na yin raddi wanda bayan kuskure kawai shi ne wanda ke kwance a wannan kabari ya ishara zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan Imam Shafi'i Allah ta'ala ya kansa Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i cewa yake yi lallai tabbat duk wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana gare shi to baya halatta ya ɗauki maganar wani kowaye shi bar maganar manzon Allah jama'a mun gane wannan Allah ka sani mana imani da ka jama'a kun ji wannan fa Abdullahi dan Abbas ne wanda manzon Allah da kan zai cewa in yuti'u Aba Bakr wa Umar yurshidu in dai mutane suka yi wa Abubakar da Umar biyayya to sun shirya amma duk da haka in magana suka ci karo da ta manzon Allah wallahi malam aje ta ake a gefe a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam Allah ta'ala ya kama dashi kenan wannan kaida ta malamai tana nan allazi tahada ma'an nas ba a ijtihadi in dai akwai nafsi daga manzon Allah da an ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk magana kowa ya aje ta gefe guda anan ba ta da kima anan ba ta da daraja anan ba a yi ita jama'a Allah ya shirye da mu sannan yace wa qala ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal shine ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani al-baghdadi Allah ma dauke sarki ne kansa yace ajabi li qaumi ina mamakin wasu mutane arafu isnada sun san isnadi na hadisi isnadi shine jerin jerin mazajin da suke riwaya hadisi har zuwa ga manzon Allah ki sun san ingancin isnadi wa sihhatahu sun san ingancin isnadi yadhhabuna ila ra'i sufyan amma duk da haka sai suna aji suna aji hadisin manzon Allah suna ɗaukar ra'ayin wani Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace abin mamaki ga mutane wai suna gani ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma suna daukan ma suna daukan me ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda babban malami ne kuma faqihin malami wanda ya rasu shekara shi a hijira shekara 161 yace wallahu ta'ala yaqul gashi Allah madaukaki yana cewa falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi lalle wadanda suke yin suke sabawa umarnin ansa shine manzon Allah lalle fi hattara an tusibahum fitna kada wata fitina ta safe su aw yusibahum azabun alim ko azaba ne ya rasi shafe su jama'a la shakka idan muka dubi waɗannan nassoshi za mu gane cewa tabbas a nan duk wanda ya saba wa sunan manzon Allah wallahi sai kaga Allah ya shafe shi da wata musiba ko wani bala'i ko wata fitina da za a wayi gari ya bace ko ma ya bar addini gaba ɗaya Allah ka tsare mana imani sai ce a tajri mal fitna wai ka san menene fitina da ake da nake nufi yace alfitnatu ash-shirk fitina anan shine shirka sai mutum ya auka mu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kaje ka kalli mutane ga sun suna tara da hoton wani hoton wani wani kuma ya ina itikadin ma hoton zai ba shi kariya wani kaje dakin sa katon gunci ne na wani ya riga ya cika kowane bango a dakin shi yana ganin ma duk wanda ya mutu bai wa wannan biyayya ba mutu zashi yaushe din ne kafin shi bai addini ba ne ba bauta wa Allah ba yanzu abokan Umar da za su shiga aljanna ba sai sun bi shi sai Imam Ahmad ibn Hanbal sai Imam Malik da ta tafi wannan ba su ma san shi ba addini ta yi ko bai ba addinin su yayi jama'a mun gane wannan su kansa iyayensa ma ba su bi shi ba an gane wannan ne Allah ka shirye da mu sai ce la'allahu idza radda ba'd qawlihi mai yuwa idan yayi watsi da wani bangare na maganar manzon Allah ba wai duka ta ba ko da magana dai shi kace ta manzon Allah kace baka yarda da ita ba an yaqa fi qalbihi shay'un min al-dharri fayuhlik sai ne wani abu na karkacewa gabarin hanya madaidaiciya ya tsarfa su a zuciyarsa sai a waye gari mutum ya halaka Allah ka kare ka duba masu cewa su ƴan kala ƙato ƴan me ƴan taƙi ne ƴan kala ƙato yanzu su a wurin manzon Allah ba shi da wata magana duk zancen da Allah ya dinga cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi sa'i qaumihi liyubayyana lahum ba mu taɓa aika wani manzo cikin manzanni ba face da ne da yaran mutanensa don yi musu bayani su gane Allah ce manzon ya ci gaba da manzon Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar mun saukar maka da wannan wa'azi tunatarwa fadakarwa shine alqur'ani dan kai wa mutane bayani na abin da aka saukar musu wala'allahum yatafakkarun dan su yi tuntuntuni akan wannan abu amma sai su ce maka ai kaza ai manzon Allah bai magana ba manzon Allah wai gum yayi in ga da aka sai gum to shi kuma ga wani wai malamin su ne wai yana son kuma ya zo yayi mutane wai bayani kai kana manzon Allah yin bayani kai kuma kana me kana mutane bayani to nan kai ya kamata mu gaskata mu karyata Allah ko kuma gaskata Allah mu karyata ka kafin kai ne magana shi don wa man asdaqu min Allah qila haka zaka dinga ganin malam bata to waɗannan mutanen jama'a gaba ɗaya in kowace duk wanda ke da wannan ra'ayin jama'a kai tsaye ya fita daga musulunci kai tsaye ya fita daga musulunci ba shi ba addinin musulunci saboda yanzu ka ce a yi sallah ya gwada maka ya ya ka ce a yi sallah ko a wani lokaci ma ka ce a yi sallah wa ya gaya maka asubai ana kafara ta fito ne ya ce ai an ce aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl ah an ce liduluki shamsi ko tun daga mene karkacewar rana sallar me kenan azhar ila ghasaqil layl har zuwa duhun dare kenan kai dan kala kato kun ka fara sallah tun azhar ba za ka masalla ba sai dare yayi za ka ta sallah kai ta sallah ila aka ce dan ita ila tana magana akan intihaul ghaya daga lokaci kaza ne zuwa lokaci kaza to shike da take ta sallah ba magana yankewa kaga shi ƙarya ne ce ina maganan salloli wa yasa maka asbai raka'a biyu ce yace ai Allah ya ce alhamdulillahi alladhi الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع كوي دوكو مكا ايان اوري وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع dai sai ai ta wanda wani wura malam kaga dai wanda iskanci ne kai wallahi malam son zuciya ne karara kuma suna nan yanzu kuma suna jina ila suna zagi ila kuma suna ta wasu maganganu jama'a wannan kafirci ne kai tsaye domin babu yadda za a yi ka bauta wa Allah ba tare da waɗannan hadisi na manzon Allah ba ko kuwa yawwa domin Allah ta'ala ya yi bayanin cewa mai Allah ya bai manzon Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minina in ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ita hikimar mece shi sai ce maka ai hikima ake nufi ko to mece hikimar ba ta da fassara ne ko ai ya kamata huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim sai ce wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata me hikimata mun yi magana wajen ƙur'ani yau yana nan a kan tattakwai shi ɗan biyu ƙur'ani alƙur'ani zalla wannan kai tsaye za ka yi ce mishi arni ne kafiri ne dan duk wani abu da ƙur'ani ya zo da shi da hadisan manzo Allah ya kayyada eh to irin wannan zancen suna buɗe gidansa ana wannan zancika ya nuna bayanin cewa to yanzu a ba mu sallah ya ake yin sallah Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata wa ta'u ma abuwaci ya ake yin sallah a sallah da ai kowa ya san yadda ake ta ba magana kowa ya sani bane kuma na bayani dalla dalla daga cikin alqur'ani sai wai ya samu wata magana ran da sai ne mai tambaya wai sai ce ki wai kana sallah ya ce yana sallah ya kake yin sallah ce yadda daga ana tashi ana a gidanmu waya koya maka babana shi babanka yake yin sallah sai ya shiru sai da ake yin sallan ne a ina ka samu shiru saboda haka babu amsar ta babu ita in ka ce qur'ani zalla za ka yi to kafirci za ka yi zalla sai ga ya sa bukhari da muslim makayyata ne wata rana ta ce za ga ta azabin kabari ƙarya ne hatta azabin kabari ƙaryatawa yake wanda alqur'ani da kansa ya tabbatar da cewa akwai azabin kabari to na yi ta masa tambayoyi da izami iri-iri mutane ne malam jahilai na gaske shi ne wani ya fara magana to ai duk ƙwaƙani ba inda Allah ya ce aka shawani ba inda Allah ya ce aka shawani nisha ma kajin dirwayen alƙur'ani ya shiga yadda ka yadda hafsu da warshu duka su ƙur'ani ya shiga yadda nisha ai shi kenan kuma ai ka an gama da kai nace mishi menene bambanci tsakanin lafazin qatala da qatala wallahi malam kafin su ba wanda ya iya bayani akan kalmar qatala da qatala ne bambancin su dukkan su waɗannan ɗan ƙala ƙatar sun kasa bai bambanci ne bambanci tsakanin qatala da qatala to yanzu dan Allah wanda bai san ma'anan qatala ba bai san ma'anan qatala ba yanzu wanda shi zaka magana shi akan addini ma akan Qur'ani shi kansa kuma gashi da suna ta kwasan mutane musamman samari musamman alaran mumi shi yasa malam duk karfin haddarka ka ce allazi guda kaza ne a qur'ani in kuncin guda kaza ne a qur'ani ka ce kaza guda ne a qur'ani na rantse da Allah in baka san ma'anan qur'ani da fasarar shi ba aikin banza kake wannan abin da ka sani ba zai amfana da kai ba dan ba dan wannan Allah ya fuka da qur'ani ba menene kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya faɗi menene asalin murad menene gaya ko menene gaya littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka sai ce mene liyadabbaru ayatihi dan su masu imani su dinga yin tuntuntuni game da ayoyin alqur'ani wajen kokarin san ma'anonin da kuma yin aiki da shi sannan waliyatadhakkara man ulul albab dan ma'abuta hankali su yi tunani su faɗaku da wannan alqur'ani su qur'ani kana karanta shi amma baka san halal ɗinsa ba baka san haram ɗinsa ba baka san kaza ba baka san mushabi ɗinsa ba baka san ainihin wato muhkam ɗinsa ba ba abin da ka sani in an jawo aya an ce وإذا جاءهم من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بكسمي ما أنبا وإن منكم لمن ليبطئن بكسمي ما أنن ليبطئن دي بكسمي الأدب أن أنبا kaga kenan har yanzu dai ana nan jahilci na nan tuli kwarai da gaske dan alqur'ani muradin shine kai wannan afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin أقفالها أقفالها sannan ka je ka tsara karantawa Allah ta ce afala tadabbarun alquran walau kana min indi ghayri Allah lawajadu lawajadu fihi ikhtilafan kathira yasa magabata suna cewa mu waɗanda muka koyi qur'ani a hannun su ba ta ba ma wuce aya goma in an karanta mana sai mun an karanta mana su an fassara mana mun gane ma'anar mun yi kokarin fahimta mun yi aiki da sai mu ƙara wata aya goma kuma yace fa ta'allamna qur'ana wal ilma wal amala jami'an daga sai muka koyi alqur'ani da sanin fassarar alqur'ani da fahimtar sa da kuma yin aiki da shi duka lokaci guda ina fata an gane yake daga wajen Usman ɗan Affan khalifan manzon Allah daga shi su suka koya mana Qur'ani kuma wannan ita ce hanyar Allah ya shirye da mu zaka zaka ji wasu fassarori malam na iskanci iri iri zaka ji wani ya dauko ta aya an ka ce mishi waye magabaci ka ma'ana kana su ba su da magabata to yanzu ka ce ma baka da magabaci a wajen fassara to waye kai muka ce ai hanyar da hadisi ya tabbata shine da hanyar da qur'ani ya tabbata duk hanya da yake yanzu misali ni ina da isnadi ina da ijaza da riwayoyin qur'ani da rawayoyin qur'ani daban-daban an gani kuma za a ga da kan malami na da ya koyar da ni shi ma malamin shi ya koyar da shi shi ma malamin shi ya koyar da shi shi ma malamin shi ya koyar da shi shi ma malamin shi ya koyar da shi har kusan malamai guda hamsin da wani abu a wani isnadin a wani isnadin kusan malamai sittin da kusan uku shine har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu wannan abin bai bace ba jama'a akwai shi kai dan kada kafin da za a ce maka sai na ka samu Qur'ani na gaba kamar sani ba kai ina fata an gane to shine wani ya kawo wata aya yana ta magana sai shi ai kai wannan ayar kaga tana da wajibi guda biyu wata kalan ce waqtuluhum حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم في شبني والفتنة أشد من القتل فيش ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه أجرار كتابي يتشي فإن منني ولا تقتلوهم أمدن ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم با فإن قاتلوكم با في ذلك فسر ولي وانش قرآني وانما قرآني ايه to kaga wannan duk ba za a fahimta ba shi ta jama'a wallahi alazim wannan zamanin da Allah ya kawo mu ko ne ka tsaya kai karatu ko ne ka bata dama ɗaya mutane guda nawa ne guda uku in ka zama hudu haraka za ta ko kun aliman ka zama kai ne malamin aw muta'alliman kowa mai koyo aw mustami'an ko mai sauraro wala takun rabi'a fatuhlik kada ka zanto na hudin sai ka halaka dan ba ka cikin waɗannan guda uku ka zama rusashi a addini Allah ka tsare mana imani to jama'a kun yi sannan mun karanta hadisin Ali ibn Hatim Abba'i Allah ya kara mishi yadda wannan sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kawo wannan hadisi daga manzon Allah yake cewa na zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama naji manzon Allah yana karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah sun riƙe malamansu da masu bautar Allah cikinsu a matsayin iyayen miji kuma bayan Allah فقلت له زينتي ومنظم الله إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله أي من بابوتا ومتانا نمكي با بابوتا مسمكي با أنقاني قال سيما الله سوى عبي أليس يحرمون ما أحل الله وتحرمونه شن بات هرمتا مكو أبند ألا يهلتا كو هرمتا ويحلون ما حرم الله فتحل فتح فتحل فتحلونه سنا فتحلو فتحلونه سنا أو فتحلونه سنا كما سهرم تامك أبن ألا يا هلد أي سهر هلد تامك أبن ألا يا هرم تا كما هلد تاشي إيه فقلت بلى نشي قريب منذ ألا من أي قال منذ فتلك عبادتهم ونجسبوتهم لكن دون ما لدي a kowace ɗariƙa yake a kowace mazhaba yake a kowace ɗa'ifa yake in dai zai halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halatta ai duk wanda ya masa biyayya kan wannan to ya riƙe wannan a matsayin abin bauta ba Allah ashe shirkiyatun suna da yawa ko wannan ana ce mata ashirku fil ibada ashirku wa ashirku fil ta'a ashirku fil ta'a shirka ta cikin da Allah ka tsare mana imani to jama'a kun ji wannan kenan jama'a dan haka manzo Allah sai ya kira ka suna mene ibada kaga da'a ce an gane wannan ko kenan ta'atu ghayrullah ta'atu lil muta' yin da'a ga wanda yake ba Allah ba cikin abin da Allah ya halatta ko ya haramta wannan bauta ne gawa ga wanda aka yi wa biyayya ne Allah ka tsare mana imanin za ka jama'a kun ji to mun karanta wannan hadisai gaba ɗaya to sai dai malamai suna da wajibi guda uku na sanya kalmar kafirci musamman akan wane na'am musamman akan wa akan wanda yayi biyayya akan wani abu da Allah ta'ala ya halatta ko ya haramta misali farin Allah ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna humul fasiquna humul kafiruna ko humul zalimun guda uku ne kamar da zo a cikin suratu al-maida wannan ne mai bayani a tafsiri ba sai mun ƙarin bayani ba amma dai babu laifi idan an iya maimaitawa malamai suka ce duk wanda aka wayi gari ya kudurta cewa hukuncin Allah ko hukunci da wani abu wanda ba na Allah ba yana ganin wanda ba na Allah ba ya fi dacewa da zamani ko kuma yana daidai kan kan kan da na Allah to wannan kai tsaye kafiri ya kafirta wannan kaunar wahidin babu wani shakka a cikinsa ka duba hukuncin da wani malaminka ko shehinka ko wani daga cikin waɗanda kake girmamawa ko shugabanni ya yi hukunci da wani abu sai ka ji a ranka cewa ai wannan abin daidai yake da na Allah kuma ya ɗan ƙarna Allah da kaɗan to kai sai ka sani cewa ka fita daga musulunci Allah ka tsare mana imanin na farko kenan san na biyu mutum zai zama zalim ne kaga wannan muna maganin fa'ulaika humul kafirun ko muka ce idan mutum ya gode cewa hukuncin wanda yake ba na Allah ba ya fi dacewa akan na Allah saboda juyawar zamani misali wannan ya zama mai kafiri kai shi ne kafin suke hawa ko kuma hukuncin wani wanda ba Allah ba daidai yake da na Allah ne shi ma ya zama mai ne na'am ya zama kafiri kai tsaye kaulan wahidan wannan la shakka mun gane wannan to yaushe ne mutum ke zama azzalimi fa ulaika hum zalimun an gani idan mutum ya kudirce a ranka cewa hukuncin Allah shi yafi dacewa akan dukkan wani hukunci kuma shi ne yafi amfani ga bayi da kuma dukkanin garuruwa ko ƙasashe kuma shi ne abin da ya zama dole a tabbaka a rayuwar musulmi da rayuwar ma kowa a duniya sai dai akwai wata kiyayya ko wani mugun kulli akan wanda zai wa hukunci sai ya masa hukunci da abin da Allah bai hukunta ba to sunan wannan wane azzalimi shine fa ulaika kuma zalimun an gane wannan ai misali ko tunan mutum ya ce to ai dokar kasa ce constitution ce amma ya san dokar constitution din nan ƙarya ce tabbar ta taɓawa ta Allah kuma ta Allah ta fi dacewa to a nan ko da yayi hukuncin da ita ya zama azzalimi mun gane karatu amma bai fita daga musulunci ba bai fita daga musulunci ba yaushe ne yake zama fa ulaika humul fasiqun shine mutumin da yayi hukunci da wani abin da Allah bai saukar ba amma ya sani cewa Allah shi ya saukar da hukunci ko hukuncin Allah ya fi dacewa amma saboda son zuciya ko wata biyan bukata ta ransa sai ya ɗauki hukuncin wanda ba Allah ba ya amfani da shi to ne ya zama alfasiqu ya tafa ulaika humul fasiqun shi ta jama'a ƙa'idan at-takfir a musulunci kafirta mutum baka kafirta wani mutum muayyan ko wata ƙungiya muayyan ka ce duk 'yan kaza kafirai ne duk ƴan kaza kafirai ne a'a ana iya samun sirki na wanda bai ma san aqidar ba shi ne kawai yana bin dan asharar tsuntsaye an gane wannan shi bai san asalin abin da aka gina aqida akai ba amma shi ya ce shi dan kaza ne amma duk abin da waɗancan suke na kafirci shi baya yi to kaga wannan zalunci ne ka ɗauki kalmar kafirci ka yi ne ka ɗora masa sau bai cuce ka ba bai ma kanta ba ba ma yayin ta kaga wannan kai tsaye ba za ka masa wannan ba ina fata an gane wannan Allah ka tsare mana imani wannan kenan Allah ta'ala ya samu dashi to malaka bihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayatin nur akwai fassara wannan aya ta suratul nur fadin Allah ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم للي وتنك إسابة عمر بن منظم الله سيها ترى كذا وفتنة تشافيس شين شركة كما الإمام أحمد فكرة أو يصيبهم عذاب أليم هو تأذاب مير الذي تشافيس سبب إسابة عمر بن منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثانية مسألة تبيو تفسير آية براءة تفسير آية براءة أو كيف فسر آية تفسير سورة براءة من الله سورة التوبة فإن الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ذاك جماعة قائدة باب ولا النبي هو المنزولي الله يتبع يقوشي wanda ya taba zuwa yana kiran mutane zuwa ga bauta masa ba Allah babu ina fata an gane wannan kwarai da gaske shi yasa Allah ya cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa bai dacewa ga wani daga cikin bayin Allah an gani wanda Allah ya bashi littafi da hukunci da annabta thumma yaqulu lin-nasi sannan ya dinga cewa mutane kunu ibadan li min dunillah ku zamo bau ku zamo bayina ba Allah ba babu wani annabi da taɓa yin wannan walakin sai cewa ke kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zamto masu rainan mutane akan me akan bautan Allah kiran mutane zuwa ga bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai na abin da kuke koya daga cikin littafi da abin da kuke koya na darasi daga wurin annabawa da manzanni an gane wannan sannan yace wala ya'murukum kuma wannan manzan ba zai taɓa umartan ku cewa an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba cewa ku riki mala'iku da wasu annabawa a matsayin iyayen giji ba Allah ba a babu wani manzo na Allah da Allah zai da koyi wannan babu shi ina fata an gane wannan yace aya amurukum bil kufri kaga shi in da'a ga wani wanda ba Allah ba menene kafirci yace aya amurukum bil kufri yanzu zai umarce ku da yin kafirci ba'da id antum muslimun bayan ku kasance musulmai ba zai haka ba jama'a mun gane wannan Allah ka shirye da mu الثالثة مسألة أخرى التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي akwai fadakarwa game da ibadar da Aliyu dan Hatim yi musu a kanta cewa ai mu ba ma bautawa malaman mu ya Rasulullah sai mun ga Allah a ba ta halatta muku abinda Allah ya haramta kuma su haramta muku abinda Allah ya halatta ku musu biyayya akai ce muna yi manzo Allah ce ai wannan ne bautar daga Allah ya hana yin kaza sai wani wani malamin ka yace maka ai ba laifi ka iya yi sai ka je kai nan ka yi ka bauta wa malaminka ka nemi wani ubangijin ba Allah ba kenan ko ai kwarai ne Allah ka tsare mu shi yasa malam wato in ba karatu akwai matsala da ko kwa to kai ba kamata wannan hukunci ba ya da kai gidan kai kai ba kamata waye kai ba musulunci oh ikon Allah yanzu wani yana nan shi ba ruwan shi da maganar zuwa makaranta ko ya je ya koyi wani abu mai muhimmanci a rayuwarsa ba shi da wannan sai ban kaura iri iri in magana neman kuɗi ne duk inda zai buga ya je nemo ya sani amma ilimin da zai bauta wa Allah ya samu tsira ya shiga aljanna tafiya ba akwai tafiya a gaban jama'a wanda ba ta da iyaka Allah kaɗai sama ƙararta yanzu duk wanda ya mutu da jama'a duk wanda ya mutu don Allah waye ne ga mana za a tashi shi ya sani kun sani ni ma ban sani ba tafiyar mai tsawo ce malam shi yasa daga lokacin da ka sanya bautan Allah gaba gare ka ya zama shine babban abin burinka a rayuwa kai ma Allah biyayya kai masa bauta akan tsari har ka samu ka gama da wannan ka koma ga Allah wannan ita ce kadai hanyar da za ka tsira ita ce kadai hanyar tsira duk wani abu a rayuwa ka sanya shi zama shine abu na biyu ya zama bautan Allah shine abu na farko to ka tsira da izinin Allah za ka tsira Allah ka tsare mana imanin to kun ji jama'a الرابعة مسألة نوع مسألة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان كما تاور عبد الله بن عباس يي نما قال أبو بكر وعمر نما قال من الله شو أم من الله يي مقالا to ba magana a ce abubakar ya ce umar ya ce wani ya ce a maganar manzon Allah za a ɗauka a yi aiki da ita ita ce tafi dacewa sai a yi watsi da maganar duk wanda ba shi ba amma a inda suka yi ijtihadi wanda bai saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi babu shakka za a bi su akai mun gane wannan ba wai ana tauye girman abubakar da umar bane a'a suna da girma amma ala qadari jalalihima ba za a yi musu biyayya a kan abin da ya saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzon Allah ya gabi sai ko ya bi duniya ma gaba da to ina kuma za a ce a duwani Allah ba gani shi yasa kake mamakin dan bid'a ma ya je ta wani biyayya ta kuro wani ya kirkira kaza ya kirkira kaza duk ya saba da manzon Allah wani ma ya kallon abin da manzon Allah ya zo da shi bisa nafsi tabbatacce ya ce maka wannan abin da wani ya zo da shi wani wanda ba ma wanda ya kai shi ya ce maka wannan ya fi na manzon Allah na rantse da Allah wanda kafirci shi ne maganar da muke a can duk wanda yake ganin akwai wani abu akwai wani abin da wani ya zo da shi wanda ya fi na manzon Allah wannan ya bar musulunci domin wannan dama yana daga cikin annawaqidul ashara abubuwa guda goma masu warware mutum musulunci amma dai dai wani zance a ce baka gane bane kai kai baka da fahimta ne ko ka gane haka zaka ji a ta wannan zaurance da ba a ganewa dai haka to amma ya zaka yi sai hakuri ko Allah ka tsare mana imani to jama'a kun ji da kuma tafsirin da Ahmad ibn Hanbal yake cewa oh ina mamakin mutane sun san isnadin hadisi da ingancin sa sun san hadisin manzon Allah ne wannan amma kuma gashi suna tafiya zuwa ga ra'ayin Sufyan ibn Sa'id ibn Thawri da ra'ayoyin wasu malamai Allah ka tsare mana imanin mu to jama'a kun ji al-khamisa mas'ala ta biyar tahawul al-ahwal ila hadhihi al-ghaya juyawan al'amari har zuwa ga wannan yanayi ko zuwa ga wannan makwara hatta sara inda al-aktsari ibadatu ruhbani hiya afdalu al-a'mal har an wayi gari a wurin mutane da yawa ibadatu ruhban bauta ma waɗanda suke masu bautan Allah hiya afdalu al-a'mal ita ce da mafi girman aiki duk wani wanda aka ce mishi wane ne waliyi ne ashe waliyi ana son shi ne ba saboda tsaban yawan ilimi ba ne saboda tsaban mai bauta ake ga har ya zama wali to sai ya ce ai ya yi mafarkin kaza ai an mushi wahayin kaza ai an mushi ma kaza yanzu tambaye ku da Allah duk wanda ya ce shi baya karɓan wahayi daga wurin kowa sai daga wajen Allah kai tsaye na manzon Allah ma ya aje shi a gefe yanzu wannan wane ne shi musulmi ne kun yi shiru musulmi ne wannan me yasa ya zama musulmi ba saboda bai yi imani da manzon Allah ba yanzu ya yi baki da manzon Allah da abinda manzon Allah ya zo da shi kuma Allah cewa yayi ati'u Allah wa ati'u rasula wa ati'u Allah wa rasul wa ati'u rasula wahdahu ko قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون yanzu shi ya ce ya kai wani matakin da yanzu baya karɓan sako daga wurin kowa shi sai daga wajen Allah inda yake cewa ammal kummalu wannan zace yana nan a cikin littafin kashful ibad yace wa ammal kummalu amma su cikakku akan bin Allah yace fa innahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan su ba ka karban wahayi daga wajen kowa sai daga wajen Allah kai tsaye su mutu manzon Allah Allah ka mana tsaye kaga duk matakin da za a ce ka kai wannan ai ka kai matakin barin musulunci kuma al'amari ya lalace ko Allah ka tsare mana imani to an waye gari malam yake wato samman wilayatu sai a ce ai wannan wani taka kenan ko shine alwilaya sai a ce ai wannan jikintan waliye ne ai wani wali ai in ya ce ai kaza kawai ai la shi da antishan suna ta iskancin su ko ko ku san shi bane shi dan anti yawwa har na ma an zo ana masa fatawa yana yana shan sigari yana son wiwi kai ya nada wiwi kawai yana ja ana mishi tambayoyi sai kuma ku gaya muku asalin yadda abin yake kuna can kuna ta wani bibiye bibiye kawai ga asalin da hanya take kuma ana bin shi akan haka in yi magana magana ta ce shehu eh ana mai kirari eh lafiya yan tabore ga sun suna tai malam to ba su kaɗai ba duk wani wanda za a zo a sa masa wani a raɗa masa wani suna wanda ba Allah ya bashi ba ba manzon Allah ya bashi ba ba wani wanda Allah ya masa wahayi ya bashi ba to shi ma ya shiga cikin wannan wa ibaratul ahbari hiya al-ilm wal fiqh bautan malamai kuma shine bautan malamai ma'abota ilimi da fiqh yanzu misali ka karanta hadisi karara cewa manzon Allah yana rike hannu ko yana ɗaura hannun dama akan na me akan na hagu a cikin mene sallah so ne ce maka a ai ba dole bane ai akwai sakin hannu sai ka bar na manzon Allah sai ka fita hannu ka bi wancan malamin to wannan kare wancan malam a matsayin me abin muta ba Allah jama'a abin bai yana da hadari kwarai kaka gan shi wai karami a ai in manzon Allah ya magana jama'a ai ta kawo law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inda san da kake wa manzon Allah na gaske ne to da kai wa manzon Allah biyayya ko dan ai san da kake budurwarka yasa in tace maka wani dan siyo min kaza sai ka je ka siyo da wuri ko ba haka bane kwarai مالك ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين aka waye gari al'amari ya juye har aka sami mutanen da ke bauta wa wasu mutanen da ba ma salihan bayi ba ne mutanen banza ne ki zai misali ne su nan anji mutanen kirki ne Allah ya yi wa labina amanu innamal khamru wal maitiru wal ansabu والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أما تشاء إلي من كذلك كيف بني تشاء أقوي إلي من ظاهري أقوي إلي من مني بالي أقوي إلي من شريعة أقوي إلي من مني حقيقة تون أكا هو أنها حقيقة مالا تشيني وأنها كافرسي كيوزوا da an hau hakika kafirci ya shiga na ka'idar hakika jama'a ba a kallon komai a matsayin abin da Allah ya ce a yi ita zina ba ma cewa kai ka aiwace wa la ta ƙara zina amma mun kuma shi a ƙasar da cewa yake ka samu mace kai kaza da ita ai shine ma kaza din mun sani suna bayani ana jin su kuma ƙarara Allah kai mana tsari amma duk da haka wasu na nan sun makare wannan hanyar wai saboda ana tana za a samu wani abu na abinci to ina alherin abincin da za a ci ya ja mutum ya mutu ko kuwa abinci ne wannan ka ci shi ma ya zama aikin banza dan azabar da Allah zai maka duk dadin da zaka ji a duniya tsomawa ɗaya za a yi ma ka manta da wannan jin dadin gaba daya to ina alherin ina alherin jin dadin da tsomawa ɗaya na yan sakwani ya mantar da kai jin dadin da kaji a duniya ina alherin sa Allah ka tsare mu وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين dan haka da ma'ana ta biyu har wanda yake ma jahili ne bai san komai addinin Allah ba an rubuta masa ana ganin shi kamar ma abocin ilimi ne mai bautan Allah ne amma jahili sai a koma aje a tare a gindin sa ya ta ce mutane ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wani nan ya khakh in ya tofa sai a cikin kawai sai a shan majinar bari kuwa da ta ce cuta ce malam Allah ka tsare wani imanin wai ka taba ji a tarihi cewa ana shan kakin abubakar da umar ka taba ji to su ma waɗannan su bar kakin waɗancan ɗin mana su koma suna cin kashin su shafa tsarinsu su gani ne zai faru ko kuwa ashe abin wasa ne ko Allah ka tsare wani imanin kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ta bayani malam hadisin Anas dan Malik manzo Allah yake cewa la ya'ti 'ala an-nasi zaman babu wani zamani da zai zo wa mutane illa wallazi ba'dahu sharrun min faci zamanin da zai biyo bayan wannan yafi wannan sharri manzo Allah ya hatta talqau rabbakum hatta kun hadu da ubangijinku jama'a kun ji har sai kuma da wani ubangiji Allah ka tsare mana imani shi yasa manzon Allah ya ce man ya'ish minkum hadith al-irbad ibn sariya ko fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu tun zai ga sabani mai yawan gaske sabani mai yawan gaske sai manzo Allah ya bada magani fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajib Allah ka tsaye mana imani daga jama'a wannan shine kashin wannan babi Allah madaukakin zake fahimtar da mu abin da muka karanta ina ganin ko nan zamu dakata insha Allah saboda lokaci ya tafi in mun zo babi sai mu tashi akan babin alam kama ila alladhina يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إن شاء الله تعالى زين مدرسة ستين دنا وكينا ستين دقوقو الله تعالى يسامح داش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته